نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما يأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عينه ثم كمر الريه ثم كمر الطير وشد الرجال تجري وأشد الرجال وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط مم.
يقول ربي سلم سلم حتى تعجز حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلالي يوا. وفي حافتي الصراط نعم وفي حافتي الصراط babu karfi akan yawon نعم da وفي حافتي الصراط كلاليب كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده مم.
إن ثأر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم مم.
قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم إلى تنوينه مم.
ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع مم.
وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم insha Allah amma akwai wanda ya ce musu makadusin ko yawwa dama ruwayan guda biyu ce مم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال to wannan hadisi an amso shi daga wajen waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu Hudhaifa ibn al-Yaman da kuma Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da su duka gabaki ɗayansu da kuma dukkan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ƙwala waɗannan manyan sahabbai guda biyu suka ce, Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ya jima'ullahu tabaraka wa ta'alan nas, fa ya mu'minun hatta tuzlafa lahumul janna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tattara mutane ga baki ɗayansu a fili guda ɗaya ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara mutane ga baki ɗayansu kowa da kowa tun daga farkon mutane, tun daga annaba Adam alaihi salatu wasalam har ya zuwa ƙarshen wannan al'umma ɗin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tattara mutane ga baki ɗayansu wato ya zamanto ba wani mutum ɗaya wanda baya na a wannan guri shikenan ana nan ana nan a yi ta jinkiri a yi ta jinkiri ga rana ta kusanto zuwa gare mu dab kusa muke da rana ga yanda kan mutane yake ta tafalfasa wani za ka ga jibi ya kama shi har zuwa wuyan shi tun da kasan shi ji- jibin shi ya maliye shi ga baki ɗaya yana cikin jibinsa wani za a ga jibinsa bakin shi kwabarinsa wani bakin shi gwiwoyinsa wani bakin shi ƙugunsa wani bakin shi ƙirjin shi wani bakin sauyin shi wani wa minhum man yurjimhu al-arqu iljaman wani ga baki ɗaya ma jibin ya maliye shi a wannan lokacin ana ta taba ba yaya za a yi yaya za a yi to shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fa yaqumul mu'minun sai mu'mine su bazama su bazama su tashi su tsaya saboda neman a samu musu inci hatta tuzlafa lahumul janna ma'aiki alaihi salatu wassalam yace har dai a kusanto musu da aljanna gata suna kallanta kusa da kusa da su da ita Allah ta'ala ya sa muna daga ciki wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'idin hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz to wannan a wannan lokaci hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihain kamar yadda abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi lahamin farufi'a ilaihi dhira'u fa kanat tu'jibuhu fa nahasha minha nahsha thumma qala ana sayyidun nasi yawmal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalik yajma'u Allahu an-nasa al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahidin yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadunu ash-shamsu فيبلغ الناس من الكرب والهم ما من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم wato ana cikin wani matsatsi ne cikin wani yanayi ne wanda mutane ba za su iya jurewa wannan matsala din ba mutane za su dinga cewa ba kwa ganin matsalar da kuka shiga ba za ku nemi ba wani daga cikin manya-manyan mutane da muke da koyo mu je mu ya nema mana alhurma a wajen Allah wannan matsala din ta kau shikenan waɗansu su ba da shawara su ce to ai mu je wajen baba a je wajen baba Adam alaikum bi Adam shine yace fa ya tuna Adama salawatullahi alaihi shikenan sai a bazama ruwa a tafi wajen annabi adam alaihi salatu wassalamu tsere-tseren Allah da aminci sun tabbata ga annabi adam alaihi salatu wassalamu idan aka je ba wai kawai ta za a ba malam adamu mun zo a mana alhurma mu shiga aljanna a sai an koda shi shi ma an mai kirari fa na ya abana anta abul bashar khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amaral mala'ikata fasajadu laka ishfa'alana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi ala tanzuru ila ma qad balagana shikenan annabi adam alaihi salatu wassalam yace idan an je wajen annabi adam fa yaqulun sai bayin Allah su ce ya abana staftih lana aljanna baban mu adam ka nemi a buɗe mana aljanna domin mu shiga wannan matsala ɗin ta kau فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم annabi adam alaihi salatu wassalamu amsar da zai ba su annabi adam zai ce shin akwai abin da ya fitar da ku daga aljannar da kuke buƙatar a shigar da ku ita yanzu in ban da kuskuren baban naku da kuka zo kuke neman alhurma yanzu a wajen shi wato ai ba abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna face dai kuskuren da babanku ya yi shi yasa aka fitar da ku daga aljanna hal aka zo da ku duniya aka yi ta haifar da ku kuma yanzu aka dawo da ku lahira din kuma kuke buƙatar a shigar da ku aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Adam da shi da matar shi na Hawwa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin fawaswasa lahum ash-shaytanu liyubdiya lahumā ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bi gururin falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani alayhima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين wato annabi adam alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wata'ala ya hane shi game da cin wata bishiya a cikin aljanna ya ce da kai da iyalin nan naka na na hawa'u kada ku kuskura ku kusanci wannan bishiya ɗin da ci idan har kuka ci ta sai ku zamanto daga cikin waɗanda suka saba mana shikenan annabi adam alaihi salatu wassalamu ana nan ana nan iblis ya zo shi ya ce to akwai wani lakani da nake so zan baka amma sai ka rutse idanka an yi kaza an yi kaza ya ce to ina jinka annabi adam ya ce kana so ka dawoma a cikin aljanna ya ce ah ai muka muke son dawoma a cikinta wannan ni'imar da muke ciki mun ce ba ma so mu dawoma ya ce to akwai wani lakani da zan baka wanda in dai ka yi shi to wada kai da ka fita daga cikin aljanna wa illa ma sha Allah ce eh ce kwarai ko wannan tabbas ne wannan mujarrabun ne ko shakka babu annabi adam ya ce to mene ce wannan bishiyar da kake gani da Allah ya ce kalkaci ta duk wata tsuntsuwar da kaga tana yawo a nan cikin aljanna ya shi ta ci hal yanzu an kasa hudda ta lakanin kenan in dai har kana so ka dawoma a cikin aljanna shine lakanin shine ka ci wannan bishiya din kana ci to yanzu babu zancen a hudda ka amma yanzu akwai ihtimalin in kai wani kuskuren za a fitar da kai yace eh kace mishi eh yanzu to an kare yake na annabi adam alaihi salatu wassalam ya kira matar shi to fa ga wani sabon lakani ya zo shi aka yi amfani da shi aka ci yake na ana ce kuma sai zirkinsa ta bayyana to dama shi iblis ai haka ne shi duk wanda zai baka shawara mai kyau to in mutum ya so ya rushe maka ita sai ya zo maka ta wata salo wanda kai ba ka taɓa tunanin cewa so yake rushe maka wannan shawara ɗin ba so yake ɓata maka wannan tafiyar taka ya sa maka wata mummunar shawara yana da ya gabi kawai sai ya ci shi kenan da ya ci kuma sai ya fitar da shi daga cikin aljanna wannan dalilin wannan cin da suka yi daga bishiya to shine anan annabi adam alaihi salatu wassalamu da aka je gurin shi wajen ya nema mana alhurma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan matsala ta kau a shigar da mu aljanna annabi adam ya ce to wa ya fitar da ku daga aljannar in banda kuskuren babanku babanku ya yi laifi ya aikata wani abu wanda aka hana shi ya aikata kuma aka fitar da shi daga cikin aljanna kuma yanzu shi zai je shi ya bugi kirji ya ce yana neman alhurma a shigar da ku aljanna hal a tada mai laifin baya annabi adam alaihi salatu wasalam ya ce lastu bi sahibi zalik wannan matsayi ba nawa bane wannan matsayin ya fi ƙarfi na to kaga wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi akan cewa aljannar da mumine za su shige ta ita ce aljannar da annabi adam alaihi salatu wasalamu ya fito daga cikinta saboda ya ce wa hal akhrajakum min aljannati kaga da yace istaftih lana aljanna sai ce kuma wa hal akhrajakum min aljanna yazo bil alif wal lam saboda ya nuni akan cewa aljannar da kuke buƙatar ku shige ta yanzu wa ya fitar da ku daga cikin ta in banda ni yana ɗaya daga cikin dalilan malaman da suke ganin cewa aljanna wanda bayin Allah za su shige ta bayin Allah muminai Allah ta'ala ya sa muna daga ciki wato ita ce aljannar da annabi adam alaihi salatu wasalamu ya fito daga cikinta an gane ko sannan kuma akwai hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin sahihai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ihtaja adamu wa musa wa li muslimin fi riwayatin inda rabbihima faqala lahu musa ya adam وللبخاري في رواية أشقيت الناس ولهما أنت أبونا ولمسلم في رواية خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك في الجنة ولهما خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وفي رواية اصطفاك الله برسالته وللبخاري واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة ولهما وخط لك بيده ولمسلم في رواية وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا قال فهل وجدت في التوراة أن الله كتبه وأصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقني قال نعم بأربعين سنة ولهما قال فتلومني أفتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa wato tattaunawa ce aka yi tsakankanin annabi adam da annabi musa annabi musa ce kai baba adam kai ka samu ka tsiyata kai ka kumyatar da mu ka sa aka fitar da mu daga aljanna ya ce to malam musa kai ne kake faɗar haka kai ne zance wanda allah ya zaɓe ka da zancen shi ko ya ce ƙwarai ni ne kai ne wanda allah ya zaɓe ka da risalar shi ko ya ce ni ne kuma ya zaɓe ka da karan kanshi ya ce e ni ne ya ce kuma ya saukar maka da littafin a taura ce ni ne kuma ya maka rubutu da hannunsa ya ce e ni ne kuma ya baka al'alwah wanda a cikin wannan al'alwah ɗin akwai bayanin komai wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay sannan kuma wa qarraba ka najiya kai ne duka yace eh yace to shin ka samu a littafin a taura da rubuta ta da Allah subhanahu wa ta'ala yi da kuma halitta ne kafin ya halitta ne da shekara nawa ya rubuta a taurace da shekara arba'in ya ce to fa hal wajatta fi taurati wa asa adamu rabbahu fagawa ya ce kwarai kuna samu wannan ayar a cikin attaura akwai ta wa asa adamu rabbahu fagawa ce to kuma yanzu malam musa za ka dinga zargina akan al'amarin da Allah ya kaddara shi zai faru da ni tun kafin a halitta ni da shekara arba'in kuma yanzu kada ka zance ni na cutar da ku ni na cuce ku na fitar da ku da aljan daga aljanna fa hajja adamu musa annabi adam sai ya ci nasara akan annabi musa annabi musa ya ce eh na yarda na yarda ni ne ban fahimci ba abin daidai ayi hakuri to kaga wannan hadisin shi ma yana nuni akan cewa ashe aljannar da annabi adam alaihi salatu wassalamu ya fito daga cikin ta ita ce aljannar da za a koma cikin ta shi yasa annabi musa ya ce ka tabar da mu ka fitar da mu daga aljannar to da gefe ɗaya kuma akwai malaman da suke ganin cewa a'a aljannar da za mu shige ta insha Allahu ba ita ba ce aljannar da annabi Adam ya fito daga cikinta saboda aljannar da za mu shige ta ba a ma gina ta ba akwai malaman da suke ganin cewa aljannar da bayin Allah mumine za su shige ta ba a ma gina ta ba har yanzu sai bayan an gama wato kowa da kowa ya bar duniya komai ba komai sannan kuma sai a halatta aljannaton ta zamanto sabuwa in ka shiga gidanka sabo ne suka ce ai a ce yanzu gidanka a aljanna yana na a gine kai kuma baka mutu ba da shekaru ɗari ruwa da shekaru dubbai da shekaru aru aru ai kafin ka tafi ya tsuha ka ce hikima shine ya zamanto radda za a kai ka rannan za a maka gini gidanka yana sabo ka shige shi yafi kuma gashi dalilinsu shine Allah ce kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram suka ce waɗannan ayoyin suna magana akan cewa duk abin da yake doron duniya duk komai da komai sai ya hallaka kenan inda a ce aljannar da za mu shige ta tana nan kenan har ita za a gama da ita kenan kuma sai daga baya a sake wani gini hallo al'imam ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin hadil arwah ila biladil afrah wato ya yi bayani mai tsawo game da abin da ya shafi hujjaji na kowane bangare amma kuma ya tabbatar da dalilin waɗanda suka tafi akan cewa aljannar da annaba adam ya fita ita ce aljannar da mumine za su shiga shine mafi inganci saboda gashi nan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat deja an gama an gama ta an tanade ta lil muttaqin Allah ga waɗanda suka kiyaye dokoki na Allah haka nan ita ma wuta uiddatin lil kafirin to shine annabi Adam alaihi salatu wassalam yace lastu bi sahibi zalika wannan matsayin ba nawa bane abin yafi karfi na wato annabi adam alaihi salatu wassalamu lokacin da aka mai magana akan cewa ya je shi ya nemi alhurma a wajen Allah a gama wannan matsala ɗin ce kai jama'a inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu wa innahu nahani an ash-shajara fa asaytuhu nafsi nafsi nafsi yace yan uwa a yau ubangiji yayi hushi hushin da bai taba yin irin shi ba wannan sannan kuma hushin da ba zai yi irin shi ba a baya bai yi ba irin shi kafin wannan rana kuma bayan wannan ranar ba zai sake irin shi ba da haka ni ubangiji ya hana ni daga cin bishiya a cikin aljanna amma na yi taurin kai na saba mashi ta kaina nake yanwa kurfa ma asiri ta kaina nake ta kaina nake izhabu ila ghairi ce ku tafi wajen wani na amma dai ni a bar ni yau da Allah ta kaina nake yan uwa izhabu ila nuhi shikenan zai ce ku tafi wajen malam nuhu ku je wajen dana annabi nuhu alaihi salam ina abazama cucu a tafi wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam a je shi ma aka je ba nuhu ba za a kiraye shi a siffan da Allah ya mushi wanda take ta daraja da shi za a kira shi ya nuhu innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ard wa qad sammaka Allahu abdan shakura ishfa lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد دعوت على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم annan kuma ubangiji subhanahu wataala zai yi umarni da a tafi wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin bayan annabu Nuhu alaihi salatu wassalam wato ya faɗi uzurin shi ya ce toho abin nan ya fi ƙarfi na shi kenan zai ce ku tafi wajen annabi Ibrahim. Wato hadisi na sahihain hadisin Abu Huraira, wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah, an samu tawako. barakallahu fiku asantu asanallahu ilaikum wa yasara umurakum barakallahu fiku alhamdulillah malam muhammad malam abdullahi كيف الحال ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله an za su ranar karatu ko ala da kalmar Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya sa a sauka lafiya Allah ta'ala ya sa a sauka lafiya ina ga shekaran jiya ko kware-kware mu muna dawa ku kuma za ku tafi barakallahu fikum barakallahu fikum Allah ta'ala ya sa sauka lafiya Allah ta'ala ya sa sauka lafiya muna dan tattaba karatu wa insha Allah barakallahu riyadu salihin na'am wancan karatun ne muke ci gaba da shi eh to wa insha Allah barakallahu fikum eh tun dai da azumi ya kama kawai karfe 8 da 50 zuwa karfe tara da hamsin ko tara da arba'in da wani abu kusan awa dai aiki amma yana gada gobe za a ɗauki hutun shi saboda tsalla mun gode baraka lafiya gufi a manila wa alaikum salamu wa rahmatullah to shi kenan annabu nuhu alaihi salatu wa salamu zai ce abin nan ya fi karfin shi wannan matsayi a yau ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi hushin da bai taɓa yin irin shi ba sannan kuma ba zai yi irin shi ba bayan yau ya ce kuma ya yi mugunyar addu'a ga mutanensa ya ce rabbi la ta zar alal ardu minal kafiri na da yara ce kuma yanzu wannan cule ɗin gaba ke da ya ce kuma ni in wakilce ku je nema muku al'urma ni mutane na ne ma na kasa haƙuri da su na musu mugunyar addu'a na ce allah ya hallakar da su yanzu in na je na waiwaya da ce ya allah wannan muke so a buɗe musu su shiga da janda da ya ce to malam nuhu yanzu mutanenka wanda ba su huce kashi ɗayan ɗarin wannan ba ka musu mugunyar addu'a ka kasa haƙuri da su yanzu ka zo ka da wannan jama'a duka kace kana so a shigar da su a ce to ku yi haƙuri kala allura ta tono galma ce iza bu ila gari iza bu ila ibrahim shi kenan annabi ibrahim shine na uku an gane ko bayan annabi adam alaihi salatu wassalam wanda yake biye da shi shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam sannan kuma sai a zo wajen annabi ibrahim idan aka zo wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya ce izhabu ilabni ibrahim khalilillah ku tafi wajen ɗana annabi ibrahim badaɗin allah subhanahu wa ta'ala wato haka annabi nuhu alaihi salatu wassalamu zai ce ku tafi wajen annabi ibrahim khalilullah badaɗin allah shi kenan sai a bazama a tafi wajen shi ya ibrahim anta rasulullahi wa khalilullahi ila ahli ardihi ishfa'alna ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi fa yaqulu inna ma kuntu khalilan min wara'u wara'u an gane ko wato annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu fa ya'tuna ibrahim shikenan sai mu'mine su ba zama su tafi wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da aka ja aka nemi ya nema mana alhurma a wajen Allah annabi Ibrahim zai ce lastu bi sahibi zalik wannan matsayi ba nawa bane matsayin nan yafi karfi na wannan darajar ba tawa bace neman alhurma a yau ba na irin namu bane aka ce a kai wa khalil ne yace inna ma kuntu khalilan min wara'a wara'a ko inna ma kuntu khalilan min wara'u wara'u wannan malaman luga sun yi ta tattauna a tsakankaninsu irin su abul baka ar-randi irin su al-imam abul fathi da sauransu sun yi ta tattauna waɗansu suna ganin cewa daidai din shine inna ma kuntu khalilan min wara'a wara'a zaman to mabanin al-fathi dan suna ganin cewa mabanin ne ala dhammi kamar irin min qablu wa min ba'du ne amma an gane ko idza ana lam uman alayka wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u kamar da al-imam al-akhfash ya faɗa an gane ya ce lastu bi sahibi zalika inna ma kuntu khalilan sani dai kadai na kasance khalil ne badaɗi na ubangiji subhanahu wa ta'ala min wara'a wara'a daga bayan baya wato ni lalle khalil ne wannan matsayi ya same ni ta hanyar amfasa da mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam shine amfasadar na wannan matsayi da na same shi amma akwai kafina akwai annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda shi Allah subhanahu wata'ala ya mishi zance to ni a bayan annabi Musa nake sannan kuma annabi Musa shi kuma a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake shi yasa ce min wara a wara daga bayan wanda yake bayan na gaban namu yace ni ne na uku to waɗansu daga cikin malamai kamar yadda al-Imam ya yayi bayani mai tsawo cikin littafin Salmin Hajj sharhin Muslim ya yi bayani akan ara na malamai akan wato min wara a wara din nan cewa abin da ake nufi kalima ce wanda ake faɗarta saboda tawaru idan mutum yana so ya nuna cewa dai wannan matsayin bai kai shi ba kawai zai ce min wara wara ana min wara wara abin nan yafi karfi na ba na bane aje wajen masu shi an gane ko idan aka ce alkhalil a mataki na soyayya ba wata kauna da ta wuce alkhulla an gane ko matakai na soyayya mataki guda goma ne an gane ko to hulla shine na ƙarshe mataki na ƙarshe wanda ba wanda wato annabawa suke yi wa wannan san in banda Allah subhanahu wata'ala law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakr haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane ku game yadda yake cikin rawdatul muhibbin da ibn al-qayyim ya zano su mataki na soyayya maratibul hubbi guda goma sai ya zamanto wanda ya rufe da shi shine al-khulla wa halfatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al-kiram indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal wal aslu fil akhbari an tuakhara wa jawwazu taqdima idh la darara an gane ko kamar yadda dan malik ya kawo cikin littafin salfiya to shine anan yace inna ma kuntu khalilan min wara'a wara i'madu ila musa alladhi kallamahu allah taklima annabi ibrahim zai ce ku tafi wajen annabi musa wanda allah subhanahu wata'ala ya mai magana baki da baki ba tafinta a tsakankaninsu ba wasiɗa fayatuna Musa mumine za su tafi wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam fayaqulu annabi Musa alaihi salatu wassalam zai ce da su lastu bi sahibi zalika wannan matsayin ba nawa bane yafi karfi na duk jama'ar nan a ce in je ni in nemi alhurma a gurin Allah a gama wato wannan matsalar ta kau yace wannan matsayin ba na bane abin nan yafi karfi na abin da kaga annabi Musa ho ya ce wa abin nan ya fi ƙarfin shi to ka san abin mai girma ne annabi musa jarumi ne annabi musa daga cikin annabawa yana daga cikin annabawa masu tsaukin zuciya shi yasa lokacin da suka haɗu da malam khidir annabi khidir wato sai da suka yi ta zai da suka ɗauki ba daɗi da shi shi ya ce kale mishi magana shi ko in ya ga kuskure zai ce ah a katalta nafsin zakiya tan bi ghairi nafsin da karje ta shay'an lukura kai abin nan da ka dole mu maka musahaba a gata malam ka zo ka yi kaza ka zo ka yi kaza khidir ya ce alam a kullaka innaka lan tasdi a iya sabara ce to eh haka ne mazala ce rahimallahu musa law kana sabara laqassa alaina min amrihi ma Allah ya ji kan dan umma annabi Musa da dai ya dauki hakuri yayi hakuri bai ba ta wannan kashin hakurin da mun samu labari mai tsawo sai amma kuma saboda haka Allah ya kaddara to annabi Musa alaihi salatu wassalamu zai ce lastu bi sahibi zalika saboda ya kashe rai wanda ba umarce shi da ya kashe ta ba wannan shine dalilin da zai faɗa ce inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha na yi kisan kai ba ce in kashe ba dan haka ku yi hakuri kal in je ni Allah ta'ala baya mantuwa ina zuwa in na nemi alhurma ta mutanen nan da yawa za ce kai ne wanda mutum ɗaya ka kasa hakuri akan shi kuma zaka zo ka rika neman wannan dubban al'umma wannan miliyoyin al'umma ka ce a shigar da su aljanna ka kasa hakuri da mutum ɗaya sai da kashe shi kuma yanzu ka rika zancen a maka wannan alhurmai ce to lastu bi sahibi zalika izhabu ila isa kalimatin lahi wa ruhihi shikenan annabu musa alaihi salatu wassalamu zai ce amma dai abin da nake so da ku ku tafi wajen annabi isa annabi isa kalma ce ta allah subhanahu wa ta'ala saboda ubangiji ta'ala ya samar da shi ne da kalima ta kun فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أنغانيكم أنكم cikin suratu Maryam Allah ta'ala ce wa zukur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بجيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا to shi ne ana ya ce wato ila isa kalimatin layi wa ruhihi wato zuwa ga annabi isa alaihi salatu wasalamu wanda kalma ce ta Allah sannan kuma ma'abucin rai ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala fa yaqulu isa shikenan sai a tafi wajen annabi isa alaihi salatu wasalam to a cikin hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihain annabi isa da aka je wajen shi walam yadhkur dhanban bai ce ga laifin da ya ba amma dai zai ce lastu bi sahibi zalika matsayin nan ba nawa bane saboda idan ka auna abu kaga cewa yafi karfinka to ka ce yafi karfinka yafi sama da ka ce zaka tarka dan idan ka tarka da suke cewa da muguwar rawa gwanda kin tashi ka ce zaka tarka kuma a samu matsala gwanda ka ce abin yafi karfinka to shi kenan fayatuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salatu wasalamu shi zai ba da shawara ya ce a tafi wajen annabi muhammad shi kenan mumine sai su ba zama su tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shi mai nema a kullum baya ƙasa a gwiwa in aka ce je ka gurin wane in dai har kana nema abin kuma ka ga ba yawo bane ake da hankalinka gaba ne ake ƙara ka cewa an ce ka je wajen wane ka san wane mutumin kirki ne managarci ne da ka je wajen shi sai ya nuna maka wani wanda kuma shi ma ya fi shi nagarta da ka je wajen wancan shi ma nuna maka wanda ya fi shi nagarta kullum sama ne kake kare ka san dai insha Allah wannan kukan naka da kake so ka kai Allah da zaka samu me zaka samu wato shafewa hawaye shikenan sai aka tafi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka je fa yaqumu fa yu'zanu lahu kaga sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tashi sai aka mai izini kaga ba daga tashin shi ba aka mai izini ko fa an baliku fa'ati ta hata al'arshi fa akhiru sajidan li rabbi azza wa jalla fa yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayya shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli fa yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin min qabli madalla salama ce idan na ni sai in fadi a ƙarƙashin al'arshi ina mai sujada ga Ubangiji na a wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai mun kashafin waɗansu yababbukan shi da kirari a gare shi wanda ba wani daga cikin annabawa wanda ya san wannan yabo da wannan kirarin zai yi ta kirari ga Ubangiji Allah ta'ala zai ce fa ya Muhammad irfara a saka wasal tuba wa shafa'atu shaffa yace dago kanka roƙi abin da kake so za a baka shi nema alhurma za a maka ita manzala salama ba ta zai buhu nafsi nafsi ya ce ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi abinda zai faɗa zai ce ya ubangiji al'ummata al'ummata al'ummata ubangiji zai ce ya muhammad adkhil min ummati kamar la hisaba alaihim min albabil aimani in abwabil janna wa hum shuraka'un nasi fi ma siwa zalika min al-abwab والذي نفس أبي هريرة والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وللبخاري وحميرة ولمسلم وحجرة ولهما أو كما بين مكة وبصرة هكما ذانا صلى الله عليه وسلم wato manzala Allah ta'ala zai ba shi damar ya ce ya Muhammadu ka shigar da wato ka shigar aljanna cikin mutanenka wanda ba za a yi musu hisabi ba da kafa ta dama nan kuma su sauran mutane sauran al'ummar ka za su yi tarayya da mutane cikin shiga aljanna daga sauran kafafi Allah ce ina rantsuwa da sarkin da ran annabi Muhammadu yake hannunsa shine Allah ya ce lalle tsakankanin wato kyauraye guda biyu na aljanna irin aka buɗe wato kafar shiga aljanna kafar shiga aljanna nisanta ta kai nisan tafiyar shekara saba'in a saman dokin garma daga wannan bangaren kan kaje wajen bangaren amma wala ya atiyanna alaihi yawmun huwa kadhidun min az-ziham wato akwai ranar da za ta zo ta kafar ta yi kaɗan saboda cacurundo na mutane da za su shiga aljanna kakwatun daga annabi adam ya mana ka wani al'ummar kadai ai su za su fara shiga insha Allah Allah ta'ala ya sa muna daga ciki shikenan wa tursalu al-amanatu war rahim fa yaqumani jambatay sirat yaminan wa shimala maiki alaihi salatu wassalamu yace to a wannan lokacin kuma za a sako amana da zumunta za a sako su fa yaqumani jambatay sirat sai su tsaya a jaffan siradi guda biyu yaminan wa shimalan dama da hagu za su tsaya ɓangaren siraɗi na dama da kuma ɓangaren siraɗi na hagu amana da zumunta an gane ko wannan shine mahallin shahid a cikin hadisi za a sako da su su zo su tsaya a gefen siraɗi abu sa'id al-khudri hadisin shi yake cewa balagani annal jisra adaqqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf yace labari ya iso gare ni cewa wannan siraɗi wannan katarko da za a shimfiɗa shi a saman jihannan ya fi gashi sirantaka sannan kuma ya fi takobi kaifi da Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce wato fayi uta bil jasar fayi ja'alu bayna zaharai jahannam kunna wa mal jisru ya rasulullah qala madahabatul mazillatun alayhi khadadif wa kalalib wa haskatul mufalqahatul laha shawkatul uqayfa takunu bi najdin yuqalu laha sa'adat haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta siradi kamar yadda yake cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahihain to shine yace fataquma li jamfa fayaquma li jambatay siradi yaminan wa shimalan za su tsaya a bangaren siradi guda biyu dama da hagu fayamurru awwalukum kalbarq ko fayamurru awwalukum kalbarq to yanzu a wannan lokacin wa za su dinga damkar wanda aka yi umarni da su damke shi an gane ku wato duk wanda ya ci amana to ba zai sha ba a rannan duk wanda ya yanke zumunta ba zai sha ba a rannan sai ya zo zai huce da ta je to wane kai ne wanda sallah kace sallah ta hana ka karaka zumunci to ya ka ce a iya haƙuri da Allah ta fusgo shi in ta fusgo shi ta dankwaba shi cikin jihannan haka manzo Allah sallama ya faɗa wato za a umarce su da su damƙi dukkan wanda aka umarce su da su damƙe shi wanda ya ci amana a wane kai ne aka baka haƙi na garinku ga baki ɗaya da ka zo ka kasa gida biyu ka ba su rabi kashi rabi ce to a yi haƙuri a yi na ɗauka da yana mana a yi haƙuri ina so a rufa ma asiri ta ce to ba nan ba ne ta fusgo shi ta sako shi to shi yasa da amana da zumunta in ka ka kubuta daga su lafiya kalau to ka shiga aljanna amma matukar baka shiga aljanna ba kalka yi tunanin cewa idan mutum ya ci amana zai fita lafiya in ya ci in ya ki sadar da zumunta zai fita lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira saboda zumunta yanzu babanta ne muke ba sai mun ka hadisi akan amana babanta ne muke ba sai mun ka hadisi da ayoyi akan ta ba amma zumunta tana da muhimmanci sosai idan kana so a rayuwarka ka samu arziki kyakkyawa ka samu kwanciyar hankali ka samu ƙarin albarka a cikin rayuwarka shine ka dinga sadar da zumunta hadisin Anas dan Malik ya tabbatar da haka manzo Allah ce man ahabba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu duk wanda yake so a yalwata mai a cikin arzikin shi a jinkirta mai cikin rayuwarsa to ya dinga sadar da zumunta hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihaini shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faraga min al khalq wal bukhari قامت الرحم فأخذت بحقب الرحمن فقال مه مه ولهما قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القضية فقال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقضى من قضعك قالت بلى قال فهو لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم wato wannan hadisi yana bayani akan dukkan wanda wato yake sadar da zumunta to Allah subhanahu wata'ala zai sadar da shi ga muradansa dukkan wanda baya sadar da zumunta to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai ke sadar da shi ga muradansa yana so yi kaza kawai sai Allah ke ba shi damar yin wannan abin na alheri yana so ya saboda ya ki sadar da zumunta ga hadisin Jubair ibn Mut'im wanda yana cikin sahihain manzo Allah ce la yadkhulul jannata qati'u rahimin mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba wato a karo na farko sai zumunta ta dan lallasa shi akan siradi kenan an gane ku to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace za a aiko da amana a sako amana da zumunta su tsaya a jaffan siradi guda biyu dama da hagum fayamurru awwalukum kalbarq ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wato guruf ta farko wanda za su fara hucewa kan siradi za su huce ne kalbar tamkar walƙiya ƙiw shi kenan kawai an huce hal an shiga aljanna ƙulutu bi abi wa ummi ayyu shay'in kamar lil barq abu huraira yace babana da mahaifiyata fansar ka ya rasulullahi wani abu ne tamkar wucewar walƙiya qala alam tarau kayfa yamurru wa yarji maiki alayhi salatu wassalam yace shin ba kwa ganin yanda walƙiya yake zauwa ya koma kai tsaye fi ɗarfata ainihin cikin ƙiftawar ido kaga an yi walak daga ce ƙwarar ya rasulallah ya ce to kamar haka jama'a ta farko za su wuce ba za su san ba ma cewa siraɗi ga yanda matsalar shi take saboda sun yi ayyuka na gargaru sun yi ayyuka na kirki sun yi ayyuka na biyayya ga Allah ta'ala kuma dan Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tserar da su da kan siradi ba su ma san bayanai matsalar siradi take manzala ce summa kamar rihi sannan kuma jama'a ta biyu guruf ta biyu wanda za su zo hucewa ta siradi tamkar hucewar iska irin guguwa din nan yanzu za ka ganta ana amma kuma ganta can ta tafi to haka za su zo su huce na biyu kenan sai kuma jama'a ta uku summa kamar tsayir sannan kuma wanda za su zo hucewa guruf ta uku ta kan siraɗi su ne za su zo hucewa tamkar hucewar tsuntsaye yadda tsuntsaye masu gudu idan suka zo kaɗa kanka ka gansu su yi cu suna tafiya za a kawo tafiya suke ba wani sanyi cikin tafiyarsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ashaddin rijal sannan kuma jama'a ta hudu bayan kamar rilbark sannan kuma kamar rih sannan kuma kamar tsayir sai kuma jama'a ta hudu su ne wa ashaddin rijal wato irin yanda waɗanda suka fi kowa gudu daga cikin mutane wanda suka fi kowa gudu daga cikin mutane to haka za su zo su wuce aljanna daga cikin mutane irin yanda ake gudu wanda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku to ba wai na Nijar ba ba wai na Afirka ba na duniya ga baki ɗaya tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta waɗanda suka fi kowa gudu daga cikin mutane wannan shine guruf ta hudu wanda za su zo su wuce ta kan siradi shau za su zo su wuce akan akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tajribihim a amaluhum ayyukan su ne suke gudun da su ba wai su bane suke tafiya kada ka yi tunanin cewa ka ce to lalle bari na fara fita ka sufar a ayyukan ka su ne za su baka damar hucewar wannan in ka yi aiki irin na jama'a na farko Allah ta'ala ya tsamuna daga cikinsu ka zo ka huce shau kamar walƙiya in jama'a ta biyu ne kamar gittawar wato guguwa in ta uku ce kamar hucewar tsuntsaye in ta hudu ce kuma gudun wanda ya fi kowa gudu daga cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa nabiyyukum qa'imun ala sirat ma'aiki annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan siradi kaje su masu abu eh kai ba huce abuce ma za ka yi amma kana ta fama to shi a tsaye ma yake a gurin kawai ya ƙulu rabbi sallim sallim addu'ar ramazan Allah yake kenan ya ubangiji sallim wato ka kubutar da al'ummata ya ubangiji ka kubutar da al'ummata daga wannan musiba ta kan wannan siradi ka amintar da su daga waɗannan abubuwan tsoro na kan siradi ma'ana rabbi sallim ummati sallim ummati sallim ummati ya ubangiji ka kubutar da al'ummata daga wannan abubuwa na musibu na kan siradi da kuma ka amintar da su daga abubuwan tsorace-tsorace na kan siradi hatta ta ajiza a amalul ibad ma'aice sallallahu alaihi wasallama ya ce hadde ayyuka na bayi ga baki ɗayansu wato za su gajiya daga tsallaka su a kan siradi wato yanzu ana nan ana nan har ya zama ga wani bawan shi aikin shi ba shi da ƙarfin da zai iya ɗaukan shi cuwat ya ɗaga shi ya huce shi ta kan siradi saboda aikin gashinan dai gashinan ne an gane ko to shine hatta ta ajiza a amalul ibad saboda wannan ita ce du'a'ur rusul yawma idin kowane manzo haka zai dinga cewa wa du'a'ur rusul yawma idin sallim sallim kamar yadda manzo Allah sallama ya faɗa cikin hadisi an gane hatta yaji ar-rajulu har dai mutum zai zo shi la yastati'u sayra illa zahfa baya da ikon da zai yi tafiya a saman wannan siradi din da kafafun shi face dai jan gindi za shi a takwa wa fi hafatai siradi kalalibun mu'allaqatun ma'amuratun bi akhdhi man umirat bihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a jaffan siradin nan a jaffan siradin dama da hagum akwai kalalib kamborai kugiyoyi mu'allaqatun wanda aka rataya su a jikin siradi an rarrataya su ma'amuratun bi akhdhi man umirat bihi an umarce su su ma su damki wanda aka umarce su da su damke shi duk wanda aka ce in kuka ga mai kala kaza ya zo wucewa to shine nauku suna zawa kawai can maka za su kama shi can maka za su kama shi idan akwai mutular da za a ga cewa kawai in dai aka zo wucewa da mugun abu kawai za ta kunu to haka nan shi ma kawai nan kamborai din waɗannan ƙugiyoyi din kawai an musu wata wani wannan dai a jikinsu kawai wanda aka ce su kama shi yana zauwa hucewa ba sai ya ce ba shi ne za su damƙo shi saboda sun gane shi azala ce to a jaffan siraɗin nan guda biyu akwai ƙamborai ƙugiyoyi wanda an umarce su da su dinga cafkowa wanda aka umarce su da su cafko shi idan suka cafko shi ba rike shi ba za su yi raka mutsitsiya a fa makhdushin najin akwai wanda yake abin kakkarcewa wanda wannan ƙugiyoyin za su yi ta kakkarce shi amma kuma najin da ya samu ya sha da gudu ya wuce wallahi da kitin ya samu ya sha da sun kakkarce mu jike shi alhamdulillah an rabu lahiya wa mukardasun ko wa makadusun kowace ruwayar bukhari da muslim wa makadusun ne wa mukardasun kuma ruwayar muslim kenan wa mukardasun da wa makadusun duk ma'ana su da wa makadusun finnar akwai kuma wanda suke dankwafa shi cikin wuta wa mukardasun finnar akwai wanda suke hankada shi cikin wuta idan suka kamo shi suka mambatse shi kuma ya dasa shi cikin wuta yana faɗa ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fito to yanzu daga nasawar zuwa hutowar ma wajen tafiya shekara saba'in ce mutum zai wannan kaɗai sau ɗaya aka mishi ai azaba ta kai azaba an gane ko manzo Allah ya ce wa mukardasun finnar akwai wanda ake dankwafa shi cikin wuta a tura shi ya fada wanda wannan kambore za su dankwafa shi wallazi nafsu abi hurairata biyadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina rantsuwa da sarkin da ran abu huraira yake hannunsa inna ƙara jahannama la saba'una kharifan yace haƙiƙa nisan zurfin jahannam nisan tafiyar shekara saba'in ne nisan tafiyar shekara saba'in ne jahannam idan aka saka mutum ciki aka ce ya hoto kaɗai ya isa azaba shekara saba'in mutum yana tafiya ko ko awa uku za ka kana tafiya a ƙafa a ya kai azaba barazana kuma tafiyar ba kwana saba'in ba ba wata saba'in ba shekara saba'in to Allah ta'ala ya mana kariya Allah ta'ala ya mana kariya Allah ta'ala ya mana kariya wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi fadar wato Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da yace inna ma kuntu khalilan min wara'a wara'a huwa bil fatihi fihima wato wasali sama akai a cikin su duka min wara'a wara'a wa qila bil dhammi bila tanwin wadansu kuma suka ce a'a rufa za yi amma kuma ba wai wasali biyu ba rufa kawai ɗaiɗai wara'a wara'a wara'u wara'u ba wara'an wara'an ba wara'un wara'un ba an gane ko wa ma'anahu lastu bi tilka darajatin rafi'a ma'anarsa wato wannan daraja wanda take madaukakiya ba tawa bace ni a ƙasa nake aje wajen masu ita wa hiya kalimatun tuzkaru ala sabilit tawadu'i wato kalma ce wanda ake fadarta akan hanya wanda take ta tawazu wa qad basattu ma'anaha fi sharhi sahihi muslim wallahu a'lam al-imam an-nawawi yace haƙiƙa na shimfida ma'anar wannan kalma din ta inna ma kuntu khalilan min wara'a wara'a a cikin sharhin da nayi wa sahihu muslim Allah subhanahu wata'ala shine mafi sani abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik